خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو لهدي goma ga watan ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga makka zuwa madina 1441 daidai wanda ya daidai da uku ga watan biyar haihuwa annabi isa alaihissalamu shekara dubu biyu da ashirin daidai wanda za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka kuma lalle yan uwa dai a dagi a ci gaba da ibada kun ga abin nan wasa wasa yau gashi har mun ɗauki ɗaya bisa uku na watan ramadan wanda ya kamata a cikin kwana goma nan kowa ya tsaya yi lissafi ya ga shin me ya aikata na alkhairi abubuwan da ya aikata shin saukokin alkur'ani ne sauka nawa kai in sauka goma kai to yanzu an shiga goma ta biyu falalar Allah za ta taru kai maza maza a cikin goma nan ta biyu kai sauka ashirin idan istighfari miliyan ɗaya kai to ka dage yanzu kuma cikin kwana goma nan masu gabatuwa ka yi miliyan ashirin hakanan na filfili ka ga raka'a ɗari nawa kai a cikin wannan kwana goma to tunda haka ne sai kai ƙoƙari ka ninka don yanzu dai muna fata daga Allah mun ci ribar wannan kwana goma tunda an yi su da mu amma babu tabbacin za a ci ribar wa'annan kwana goma na gaban mu da haka kaka ce ta alkhairi lokaci ne na samun gafara lokaci ne na samun rahma yan uwa a dage a mai da hankali ba mu sani ba a cikin wannan kwana goma ko Allah ya yanta to tunda ba mu da confirm ba mu da tabbaci to mu yi kokari da ibada mu zazzage damtsi a cikin waɗannan kwana goma masu yawa ko za mu gamu da rahama ubangiji Allah ka ba mu iko akramukallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فتبصم ضاحكا من قولها وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الحمد لله har yanzu dai muna cikin suratul namli wanda mun kwana akan aya ta goma sha takwas wacce Allah subhanahu wata'ala yake cewa ta iza atau ala wadin namli qalan namlatun ya ayyuhan namlu kulu masakinakum la yaqtumannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun to bayan annabi sulaiman alayhi salam ya sa an dauko mashi wannan yattur ruwa ya dora ta akan hannun shi mai albarka yayi maganganu da ita kuma yayi mata addu'a na kimiyya ta tattalin arzikin rayuwar ɗan adam yadda ya kamata ɗan adam ya tsara rayuwar shi to bayan wannan bayan ta faɗi wannan sai annabi sulaimanu alaihi salam fatabassama zahikan min qawliha sai annabi sulaiman ya murmushi zahikan a cikin murmushin kuma yana yin dariya nan balaga da hikima ta alqur'ani da cewa aka yi kawai fata sama sai ya murmushi to murmushi kala biyu ne ko uku kuma kowane murmushi abinda ke biyowa bayan shi shike fassara shi akwai murmushi na murna akwai murmushi na bakin ciki akwai murmushi na ta'ajjubi ban mamaki a zaka iya yanzu kai ma wani laifi da katin kawo shi ka zo kawai sai ka ga yayi murmushi ya girgiza kai wannan yana nufin ko ya ji haushinka ko kuma yana mamakin yanda ma aka yi katin karo shi akwai murmushi kuma wanda da an yi shi ka san murmushi ne na fara'a da murna to nan wannan fatabar sama din sai alqur'ani ya gaya mana irin murmushin duk inda kaga an yi dariya to in ma dai ana mamakin fasahar mutum ne ko kuma a ana farin ciki da abin da ya faɗa sai Allah subhanahu wataala ce to sai annabi Sulaiman ya murmushi zahikan yana mai yin dariya min kaulaha daga magana ta gaya mashi tunda ai ya tambaye ta cewa kina son ki jingina ne da zalunci ne har ma kike cewa kada ni da jama'a ta mu take ku sai ta ce haba ya annabin Allah baka ji abin da na ce ba hum la yashkurun alhalin ba su sani ba ko da kun taka mu ai ba ku sani ba Allah ba zai kama dan adam da abin da bai sani ba to anan an yi maganar murmushi daman su annabawa alaihi salatu wassalamu salatu wassalam dukkan su baki daya Allah ya girmama su da yin murmushi kuma dariyar su ba irin dariyar mu bace ta kyakyatawa kyalkyalkyalkyal a'a annabawan Allah su dariyar su mafi yawanta murmushi ne idan mako ta kai ga sun yi dariya to za ga kamar sun yi nufin su buɗe bakinsu ne kawai su rufe shi ne dariyarsu wacce in damu ne zai kai ga amma mutum hular shi ta faɗi da haka dariya wata alama ce ta rafkanan ne wanda ya rafkana to shi ne ke ƙirƙita dariya a kona hadisul kudusi Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ɗan adam me yasa kake yin dariya cike da bakinka amma kuma ga mutuwa na jiranka da haka kenan yana daga tarbiyyar da ya kamata mu koya a nan mu koyi yawaita murmushi ba yawan da dariya ba Allah ka kiyaye mu Allah ma na faɗi makafirai yana jan kunnensu yana ce masu falyazhaku qalilan ko wal yabku kaseeran Allah ce to su yi dai dariya duk dariyar da za su yi a duniya ya kaɗanci za su yi kuka mai yawa a lahira da haka ba an hana yin dariya ba amma dai ana son in mutum zai yi dariya to ya yi dariya wacce ba ta wuce koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba an roci hadisi da yawa cewa idan aka yi abin dariya a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to inda sahabbai za su gane annabi ya yi dariya ko da kamar sha biyu rana ne idan suka ga ya buɗe haƙorin sai suka haske ya yi falar to wannan manzo Allah ya yi ƙyalƙyata dariya kenan idan ko abin ta kai ga har manzo Allah ya dariya ya haɗa da murmushi to manzo Allah sai ya sa mayafin sai ya rufe bakin shi wannan shi manzon Allah ya yi dariya ta kaiwa mutuƙa da za ka ji ana cewa ai wane ya zo ya yi abun ba a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai da manzo Allah ya ɗora mayafin shi akan bakin shi wai ma'ana ya so ya yi dariya tunda su dariya a wajensu wani abu ne daban sai ya tsora mayafin shi sai ya buɗe bakin Sasa alaihi salam yana yin murmushi dariya shi kuma shine kawai a ga hakoran shi sun bayyana haske ya bayyana a cikin su alaihi salatu wassalam wa qala sai annabi Sulaiman alaihi salam yace rabbi ya ubangiji auzi'ini an ashkura ni'mataka ya ubangiji ina son ka cusa mani an ashkura ni'mataka yanda zan gode ma ni'imarka alhimni ne ma'ana auzi'ini dinnan alhimni Allah ka cusa mani yanda zan gode ma ni'imarka to kalli matsayin annabi Sulaiman annabi dan annabi sarki dan sarki amma gashi yana bukatar zai gode ma Allah subhanahu wataala amma roƙon Allah yake Allah ka cusa mun yanda zan gode maka kenan a nan fiƙin da za mu fahimta shine duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima to ka gode mashi to godiyan nan ba irin yadda kaga dama za ka yi ba watakila za ka iya shekara da shekaru kana neman abu amma yau da abin ya zato zai ce alhamdulillah ka kama hidimarka i an gode amma akwai hanyoyin gode ma Allah daban-daban misali aure ne kake nema ka sha wahala da da mazaje sai yau ka samai miji kike nema kin sha wahala neman miji sai yau kika samu ba to abin da zaki na ihe ki ga me ya kamata in yau zan kwana sallah ne ko ko zan kwana azumi ne ko ko zan dafa abinci ne in ba talakawa ko ko zan kira mutane ne mu yi walima akan wannan duk nau'i ne na godiya kuma haka nan idan ma za ka yi a godiyar ga Allah subhanahu wata'ala ka samu kalmomi waɗanda suke masu nauyi ka gode ma Allah da su manzo Allah subhanahu wata'ala subhanahu manzo Allah alaihi salatu wassalam ya karantar da mu cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima to ka duka ce alhamdulillahi allazi bi ni'imatihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar shi ce as-salihat kyawawan abubuwa suke cika manzo Allah ce kuma haka nan wanda shi ma ijaba sai mai jinkiri ya dade ijaba bata samu ba to shi ma koyaushe ya dinga gode ma Allah ya dinga cewa alhamdulillahi ala kulli hali alhamdulillahi ala kulli hali alhamdulillahi ala kulli hali ba wuce ma na cewa ka gode ma Allah ko a bakin kura kai dan in baka san in in kana bakin kura ana in kace alhamdulillah tana iya zuwa wani a tsorata ta ka sake ka to da haka dai duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima to gashi annabi Sulaiman ma yana kokon Allah ya cusa mai wata godiya da zai ma Allah akalla wannan addu'ar da manzo Allah ya koya mana alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat idan Allah ya maka wata ni'ima ta tabbata na farko nan take ka fada kai sujjada ita ce sujudu shukr ka faɗi kai sujjada ga Allah daga nan kuma wannan addu'a ka ci gaba da maimaita ta gurgurdan girman bukatarka shin duk bayan sallah 100 zaka rinka yi shin duk bayan sallah 50 zaka rinka yi shin duk bayan sallah 30 zaka rinka yi duk dai abin da zaka rinka yi shi zaka yi wannan shine abin da zaka yi ka gode ma Allah ko kuma ka samu wani suna daga cikin sunayen Allah ko istighfari ko salati ko hailala ko wani abu daga cikin abubuwa waɗanda idan waɗannan abubuwan suka zo kana nufin ka gode ma Allah da su to in ka yi wannan Allah subhanahu wataala ya taimake ka ka gode ma Allah da ni'ima kamar yanda Annabi Sulaiman alaihi salam ya roki Allah Allah ya cika mai ni'imomi to ka roki Allah ya maka haka ana shigo ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya kuma in gode ma Allah da ni'imar da ya ala walidayya akan iyaye na guda biyu iyayen nan uwa da uba ko kuma uba da kaka ko kuma a walidayya iyaye na baki daya in gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya minta samun kenan mutum ma Allah ya bashi iyaye mutanen kirki ya kamata ya gode ma Allah dan kalli da annaba suke cewa zaka ji annabi na cewa inni tabatu millata aba wa tabatu millata aba iya nabi addu'ar iyayena ai na bi addinin iyayena zaka ji wani gu annabi Ibrahim yana cewa rabbi gifirli wa liwalidayya da iyayena to kai ma idan Allah ya baka iyaye na kirki ne iyayen ko na banza ne iyaye to ka rinka gode mu Allah aure suka suka same ka zaka yi daidai da wanda zanna suka suka same shi to da haka mutum ya gode ma Allah tun daga annabi Sulaiman alaihi salam anan yana gode ma Allah akan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mashi ya gode ma Allah akan haka subhanahu wataala wala walidayya wa an a'mala salihan tarda kuma Allah kai mun baiwa akan aikata wani kyakkyawan aiki tardahu wanda zaka yadda da shi kenan bayan na gode maka to kuma ka bani dama a cikin ci gaba da gode ma Allah akan ni'imomi ta hanyar amalin salih shine kikkiawan aiki ya zama lalle ne kai kokari in Allah ya baka wata ni'ima cikin godiyar da zakai ka ƙara zazzage damtse da ni'imar da ya maka ku kalli karantawar manzon Allah alaihi salatu wassalam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wata rana ya tashi da safe kawawuwan shi sun kumbura saboda sallah yayi sallah yayi sallah ya tashi da safe kafar shi ta kumbura babban matan nan yar gata sai da tana Aisha radiyallahu anha tace ya rasulullah ata takallafu hadha wa qad ghafara laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya rasulullah yanzu ka dora maka kanka wannan gashi Allah ya gafarta ma abinda ka gabatar da wanda ka jinkirtar annabi alaihi salam zai ce ya Aisha afala akuna abdan shakura Aisha ni ko bana zama bawa mai godiya ba akan ni'imar da Allah ya mani kenan ka ga ni'imar da Allah ya ce mashi ne ya ga jiwa laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara wa yatimma ni'matu alayka wa yadika siratan mustaqima to wannan ni'imar da Allah ya mai to ita ce kuma yake ganin to me zai gode ma Allah sai ya rinka yin sallah har kafafuwan shi suna kumbura ina fata ƴan uwa sun fahimta kenan yana daga cikin ni'ima in Allah ya maka ita to ka yawaita ibada in da baka tashi da ka tashi in baka yawan zikiri kai in baka yin abubuwa na ibada dai ka dage kai yana daga cikin alamomin godiya ga ni'ima wa da kinni bi rahmatika kuma Allah ka shigar da ni in ji Annabi Sulaiman fa fi ibadika salihina a cikin bayinka mutanen kirki nan kalli matsayin Annabi Sulaiman annabi mursalin annabi dan annabi mursali annabi wanda Allah ya bashi mulki ya bashi iko ya bashi dama kuma ya bi Allah amma gashi a rayuwar shi roƙo Allah yake Allah ka shigar da ni cikin ibadika salihin Allah ka sanya ni cikin bayinka mutane to ina gani ko kuma ina ga ku balle ni kenan ni'ima shi ne kullum ka rinka roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka cikin bayan Allah mutanen kirki akwai ga addu'an nan wacce kullum ana karanta ta ko da yake dai ruwaya bata zo da ita ba amma da an hada da ita babu laifi idan an gama kiran sallah mutum ya ce Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni fi ibadika as-salihin in mutum ya gama alwala duk lokacin da mutum ya yi alwala ya gama a zaunar da ita mana kawai a rike ta in mutum ya alwala ya gama to ya rinka roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya sanya shi cikin ibadus salihina shi ko Allah ya gaya mana su wani su wani ne ibadus salihina ko Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa ibadu rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza qadabahum al-jahiluna qalu salama yayi ta fada yayi ta fada can karshe Allah ya faɗi wa'annan sune ibadus salihina a cikin suratul mu'minun Allah ya gaya mana kada fulal mu'minun allazina fi salatihim khashu wal ya fada ya fada ce ulaika humul warithuna allazina yafsuna al-firdaus da haka lalle ne mutum ya rinka kokari a cikin addu'o'in shi yana roƙon Allah ya sanya shi daga cikin bayi mutanen kirki Allah ka sanya mu daga cikin bayin ka mutanen kirki na'am وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين نعم لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين to shikenan bayan an gama magana wannan tururuwa da ta magana da annabi Sulaiman alaihi salam wasu malaman tafsiri sun ce da maganar tururuwan nan da wannan magana da zamu shiga ta al-hudhuda da maganar sayyidatuna bilkisu radiyallahu anha dukkan su sun auku ne a cikin tafiyar annabi Sulaiman zuwa ga aikin haji annabi Sulaiman bayan annabi Dauda alayhi salam yayi wafati ya koma zuwa ga Allah to sai ya zama a annabi Dauda yayi ginin masallacin Qudus ya daga har ya kai ga yin fuloli duk in ya fula aka gina fula aka komai to kawai da an tare da sai a ga an rushe wannan fulan a gobe ya kara maidawa sai ya ga an rushe ta jibi ya kara sai ya ga an rushe ta kai rannan dai annabi dauda alaihi salam sai ya roki Allah ya ce ya ubangiji a wannan ginin da nake ta yi ana rusawa ya abin yake sai Allah ya ce kai ne za ka fara amma ɗanka Sulaimanu shi zai gama ya ce to in bari ke Allah ya ce aka ci gaba da yi sai ya zama annabi dauda ya ci gaba da ɗora gini ya ɗora nan wajen yau ya ɗora nan amma dai fuloli ya kyale su sannan katsam annabi dauda da ya ga ƙarshen rayuwar shi ya zo shi shiga halwa yana halwa yana halwa yana cikin sujada Allah ya ɗauki ran shi to daga nan sai annabi suleiman ya zama shine sarki shine annabi shine jagora ana nan ana nan nan da nan annabi suleiman ya zo ya gina masallacin kudus ya komai ya gama to bayan ya gama sai Allah subhanahu wataala ya ce to lalle kuma ka fita wannan ɗakin ba shi kaɗai ba ne ina da ɗakuna guda biyu da masallaci guda ɗaya ka je ka ziyarci wannan ɗakin nawa ka kewaya shi so bakwai da kai da jama'a ka kuma ka yi yankan ibada a gurin in kuma ka gama ka tafi inda wannan masallaci yake shi ma ka je ba ɗaki na bane inda annabin ƙarshen zamani zai zo ne ka je wannan gurin shi ma ka ziyarci annabin ƙarshen zamani kai mai sallama ka ban mashi sako na faɗi wannan magana jiya to shikenan sai ya zama annabi Sulaimanu alaihi salam ya fito da kusa dukkan mutanen shi da aljanai da a dabbobi da tsuntsaye da waye a karatun mu na faɗi faɗin shimfiɗar shi da irin adadin mutanen da suke ɗauka wannan tafiyan ma an ce dole wasu aljanan sauka suka yi suka rinka tashi da fuka-fukai gurin da suke zama mutane suka rinka yin balbela suna rike junansu annabi suleiman ya zo makka ya zo ya sauka a garin makka yi tsawon kwanaki kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zauna bayan a annabi suleiman alaihi salam ya zauna a wannan gari an ce kullum zai yi hadaya da raƙumi ɗari biyar zai soke mutanen shi su ci saniya ɗari biyar a tsakanin akuya rago tinkiya bunsuru kullum zai yanka dubu ashirin da biyar wannan hadaya shi ce zuwa ga ɗakin ka'aba don neman taƙarrubi don neman kusantaka zuwa ga Allah to bayan annabi Sulaimanu alaihi salam ya gama sai randa zai tafi an shirya an komai dama kamar da na faɗa jiya yadda tafiya annabi Sulaimanu take idan ya zauna yan majalisa sun zauna kan kujeru fadawa sun zauna gabansu bayansu dabbobi sun kewaye samansa aljanai sun kewaya sun kewaya inda suka gama tsuntsaye sun zagaya to ana barin wani guri can nan gun alhudu-hudu zai zo ya tsaya alhudu-hudu aikin shi guda biyu ne aikin farko yana kula da yanayin tafiyar rana in lokacin sallah yayi daga da lokacin azhar yayi sai ya dan kauce daga gurin sai annabi Sulaiman ya kalli rana ya ce to lokacin sallah sai a sauka ayi sallah idan kuma aka sauka a gurin don kamar yadda na faɗa jiya su ba sa ɗaukar ruwa kaga wannan wata karama ce ta ta annabi Sulaiman ai ko jirgin sama ai doka ce a ɗebi ruwa a shiga da shi sai dai a ɓoye to shikenan in aka zo kuma an sauka ga abinci ba ruwa to alhudahudin nan shine zai je ya zagaya ya zagaya duk nisan idan ruwa a ƙasa da ya caka bakin shi a gun to aljani za su gane nan gun da ruwa to su kuma nan da nan sai su zo da abu kamar yadda kasa ana yin solan nan kawai sai su nutso a ciki sai su jawo ruwa ya ai ta ɗiba ai ta ɗiba ai ta ɗiba a sha ai abin da za a gama in sun gama kuma yin su maida su rufe ya tsara ga to alhudhudu ke da wannan to shikenan da aka tashi maimakon annabi Sulaimanu alaihi salam daga makka kawai yayo ya arewa ya nuho madina ziyarar manzon Allah kawai da iska ta ɗauke shi da kudurar Allah subhanahu wataala kawai sai ta tafi da shi ta tafi da shi sai kasar Yemen Yemen dai wannan da ake ta kashe-kashen nan da da aka je kasar Yemen Annabi Sulaiman na sama kawai sai ya hango wani babban gari wanda wannan babban garin ga kayan ci gaba na ban mamaki kai ka rantse da Allah kama a garin shi yake to ka san kishin shugabanci Annabi Sulaiman sai ce ayi zango wannan garin a bincika a ji garin waye garin Saba'u sunan garin cikin kasar Yemen to shikenan bayan an sauka an yi zango Annabi Sulaiman sai bai aiki kowa ya je ya binciko mai wannan abu ba kai kuma alhudu-hudu an yi zango lokacin sallah yayi ka zo ka nuna inda ruwa yake ba kana annabi alhutsace ina alhudu hudu ba yana ina baina ga lokacin sallar la'asar na nema ya fita annabi suleiman alaihi salam ya ce alhudu tafiya ya bai nemi izini na ba ya ce to idan ya dawo lalle zan fiffige mai gashi kai karshe ma zan yanka shi to shikenan a annabi suleiman yau ya ce zan yanka shi in dai bai zo min da wani uzuri mai girma ba shikenan ana nan zaune ashe kai kuma alhudu-hudu kaman ka ce da karambaninka sai kai riga malam masallaci ba aike ka ba kace bari ka tahi ka je ka nemo labarin wannan garin ka zo ka burge annabi Sulaiman kadan alhudu-hudu ya ce ya je wannan garin in mun je wajen Bilkisu zani magana nan kusa ne ya je wannan garin yau binciken da zai yana dawowa yana alfaharin zai gaya ma annabi Sulaiman an kaza an kaza sai ya riga malam masallaci aka tarbai tsuntsaye da aljanu alhudu-hudu daga ina ka shiga uku ka lalace annabi suleiman na neman ka yayi rantsuwa ce wallahi da kaje zai sa a fiffige ka ya kashe ka yace to yayi istisna'i ya ce in ban bashi uzuri ba yace eh yayi rantsuwa ce in dai baka zo da uzuri ba yace to bashi na zo da uzuri zan bashi labarin da zai yi mamaki kaga ya buge gwiwar a mutane ke to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana wa tafaqqada tsaira sai annabi Sulaiman alayhi salam ya bibiyi tsuntsu shine al-hudhud kenan shi al-hudhud na an ce yana da baiwa waki da yawa ko babu komai saboda ya hidimta ma annabi Sulaiman to Allah ya sanya mashi wani girma da martaba duk inda aka ganshi za ga Allah na mutunta shi a idan al'umma ko shi yanzu duk wanda suka yawon harbi Allah mutum nawa ne ya taba harbo alhuda huda mu muna ma yara in muna yawan harbi ko da ke yanzu ma yaran ne abinda ake ce mana wai sai a ce wai shi alhuda huda da mun gan shi musamman in ka ja dan ko sai a ce a kai ka bar shi ya sauka qur'ani duk in ya sauka kan kan reshe ya sauka qur'ani ke tashi malami ne kuma kaga yanzu ƴan uwan mu malaman mu alarammomi da garda ai har lakani ake na karatu da kan alhuda huda ko a nemo shi in aka nemi kan alhuda huda tunda ba abin nan bane a yanka bayan an yanka yana da wani dan toza toza haka akai to sai a kankara wannan toza in aka cire shi bayan an yanka shi إن أعوذ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والسبان والنجم والسجود شنو يكو بني صلى جبا وصف رفع وضع الميزان ألا تتقوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخفوا الميزان والعرض وضعها للأنام zuwa wannan ayoyin sai a karanta su kafa bakwai a rubuta su kafa bakwai bakwai in a rubuta su kafa bakwai bakwai sai a ɗauko wannan ɗan kan nashi sai a saka to an ce in ya kwana da mutum ya tashi da asuba ya alwala daidai lokacin za a kabbara sallah ko bayan an gama sallah sai ya sha wannan rubutun to an ce in dai mutum ya haka so bakwai to Allah zai ba shi basirar karatu kaga dai wannan aiwata fahimta ce ko lakanin karatu ne duk wanda zai je yayi ko na boko ma in kai duk zaka iya samu an fahimta ko to da kaga wannan me yasa ya samu wannan girma saboda yayi tarayya da annabin Allah haka Allah ya mai girma da daraja sosai an ce wata rana akwai wani ba khawariji bai da kunya ka san khawarija ai ko yanzu ba su da kunya ko duk ba su suka hana mu zaman lafiya ko sun hana musulmi zaman lafiya sun hana kafirai duniya da sun isa su hana lahira zaman lafiya wallahi aka ji lahira khawarija ne sun zanga zanga dan ba su da kunya to wani ba khawariji an ce ya raina sai na Abdullahi bin Abbas kullun ya mai rashin kunya kullun ya mai rashin kunya to sai na abdullahi bin abbas ya zo na wata faqadar da fa qala mali la aghal huda sai kawai sai ce Allah shiga to mali ina da tambaya sai ce me me tambayar ka sai ce to wai alhuda hudan nan duk da baiwar da Allah ya mashi me yasa yanzu karamin yaro zai je ya kamo shi yasa su ake shi bayyin dabarar da zai guje kuma idan yana jin kishi bai nuna ma wannan yaron inda zai nemi ruwa ya bashi sai dai ruwa ya kashe yaron ya kashe shi sai ya annabi sai na Abdullahi bin Abbas ya ce mai ai idan Allah ya zartar da kudurar shi sai ya cire hankali ai lokacin da aka zartar da kudurar an kama alhuda huda an sanya shi a cikin keji to sai kuma Allah ya mantar da shi duk wannan dabarar baki da sai ce kai ibn Abbas da baka bani ansan nan ba yau yace wallahi tallahi da wannan aqida zan ci gaba da tafiya kanta amma daga nan ya tuba ya zama cikakken almajirin Abdullahi bin Abbas da haka faƙala ma lai la'ar al-hudhud sai annabi Sulaiman ya ce wai me yasa ne ni ban ga la'ara ban ganin ban ga al-hudhud ba am kare min al-ga'ibin ko ko yana daga cikin waɗanda ba su nan ne to kaga nan gun wata tambaya ce irin tambaya ta masu hikima da fasaha ai tunda dai aka duba an san bainan ko tunda an duba an san bainan to maimakon kawai a annabi Sulaimanu alaihi salamu ya ce ma alhudu ya ce kawai alhudahuda bainan tunda mun zo da shi kaga yake hukunci to sai musu barako yake ba ce me yasa ban ganin alhudahuda ko ko yana daga cikin waɗanda ba su da dan me watakila shi bai gan shi bane to anan ma malaman tafsirin sun yi maganganu musamman mai ruhul bayan da ibn kasir shi ma na gaya waɗannan dogayen bayana yake cewa to a nan gun ana jawo hankalin shugabanni wajibi ne duk inda shugaba yake ya zama yana bibiyar talakawan shi kaga annabi Sulaiman alayhi salam da matsayin shi da martabar shi amma a cikin tafiyar shi bai manta da alhuda-huda ba tsuntsu alhuda-huda bai manta da shi ba bai nan ya san ga aikin da aka yana neman shi zo a bashi haƙƙin shi aikin shi shi haka wajibi ne duk inda shugabanni suke su zama masu kula da talakawansu masu binciken halin talakawansu masu tausaya ma talakawansu to amma mu yanzu ba in ka ga shugaba na biye da kai to zaɓe ya kusa yana so ya kowa amma da an gama ma kawai in ya ci zaben dama ya kaga da yana zuwa da mota ne salamun salamun kana ganin komai cikin ta amma yanzu da an yi zabe ya samu ta tintin ko in kuka gamu da sa bakin gilas in ka zo kai mai sallama ce malam da Allah ka kare mu samu hidimar shi wai kai yanzu ka zama banza amma shugaban nan bai san cewa idan ka rasa abinci ba yau sai Allah ya tambaye shi wallahi wallahi yau da za a samu wani jinjiri a cikin cikin uwarshi yunwa ta kashe shi saboda uwarshi bata samu abinci ba sai Allah ya tambaye kansulan su sai in kansula an bashi bai sai Allah ya tuhuma yayi kisan kai in kansula ba a bashi ba sai ya tambayi ciyaman in ciyaman ba a bashi ba sai ya tambayi gwamna in gwamna ba a bashi ba sai ya tambayi shugaban kasa wallahi sai Allah ya tuhume su ku kalli sayyidina Umar Allah ya kara mushi yadda na sha faɗa wannan wata rana sayyidina Umar ya fita yana ran gadi kawai sai ya ga wani gida ka an kunna fitila al'adar gida ba a kunna fitila da daddare sai sayyidina Umar ya je kawai sai ya ji wata mata tana numfashi tana kuka sai ya kwankwasa gidan lafiya ashe gidan yahuda ne yaba yahuda ya fito ya ce wallahi mata ta ce ke na kuda sai tun da yamma mun rasa samu wanda zai taimake mu ko ni ban da wata hanya tun da ni ba musulmi bane wanda zan je in gaya ma umma ga dan haddab domin lokacin da ta fara nakuda an ce ya shiga gida kuma in mun je mabiyan shi ba su bari mu ganshi in ba a fada ba sai na umar ya ce to ba ya ce to ai ne umar jirani yanzu sai maza ya zo gida sai ya kira sayyidatuna ruqayya diyar sayyidina ali yana aurenta ya kira ta ce ta zo ta tsaya tana mummurta bacci ya gaura mata mara ce kai tashi mu tafi ba tabba yahudi ce ke naƙuda idan muka bari ba mu taimake ta ba ta haihu wallahi sai Allah ya tuhume ni ne da ke gwammaki hakuri da maran nan da ki sha wutan Allah tashi mu tafi diyar sayyidina ali jikan manzon Allah suka tafi ta je ta tsaya suka yi ta da barbarinsa na mata har sai da matan nan ta haihu shi kuma sai na umar yana kawo ta sai ya zo bai tilmali ya ɗau tukunya ya zuba ruwa ya je ya kai ya aje ya ɗebo ice ya zo ya kunna wuta ya kama dafa masa ruwa bai wuta ya ce na ga ikon Allah ya ce amirul mu'minina ya duka gindin wuta yana hura wuta hayaki na biyowa ta gemun shi ina cewa bari in hura ma ya ce ranar kiyama ba kai Allah zai tambaya ba in ɗan ya mutu ni Allah zai tambaya ni Allah zai tambaya sai da ba yahudiyan nan ta haihu aka yi ma dan wanka sai na Umar ya kawo bargon da yake lullube da shi ce a lullube wannan yara gwanda suka koma gida lokacin asbahi ta yi aka yi sallar asbahi sai da safiya ce kuma ka zo ka anshi abincin mai jego ai ba yahude da za sai gashi da shi da mai jego kawai suna cewa ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah yace kuma dan umar za a fama shi kalli manzon Allah da ya koya musu mun sha karanta hadisi malamai na karantar da shi cewa ba yahude yake zuwa fadan manzon Allah yana yira amma ran da bai da lafiya manzon Allah ce ku je mu gaishe shi da Allah kai kai kansila a anguwarku mutum nawa ka taimaka da haƙƙinsu da aka baka kai ciyaman kuɗin mutane da aka baka aka ce ka kula da rayuwarsu da lafiyarsu da mutuncinsu da kiyaye su daga ta'addanci da zamansu kuɗin da aka baka waka ba gwamna wanda aka baka waka ba ɗan majalisa wanda aka baka waka ba minista wanda aka baka waka ba shugaban ƙasa wanda aka baka waka ba ku sani wallahi za ku mai da su lokacin da mai da su ba zai maku amfani ba wallahi in aka baka naira goma ta talakawa ka rike ta baka ba su ba wallahi sai Allah ya tume ka ka dawo da ita aikin gwamnati abu biyar ne idan gwamnati ba ta yin wannan ta sauke kanta ta kiyaye mutanenta ta kiyaye lafiyarsu ta kiyaye mutuncinsu ta kiyaye mu'amalarsu ta kiyaye addininsu idan gwamnati sai hudu bata cika ɗaya ba sunanta ba ta Allah yanzu akwai gwamnati kenan ba gwamnati yadda ake kashe mutane yadda ka san ma da gangan ake in ka kashe mai laifi kai ke da laifi in mai laifi ya kashe ka ya kashe banza jiyan da mutane ke cikin yunwa da masifa da bala'i kuma ana da arzikin da za a iya ɗiba a ba su a raba su da talauci kullum sai ƙara musu talaucin aiki wasu ‘yan mutane kaɗan sun keɓantu da arzikin al'umma da yawa. Jiyan da ake wulakantar mu mutane da addini. Addini, addinin da za ka yi a matsayinka na musulmi yau shi ake dozarta. An bari a ci kasuwa, an bari a yi taron ƙwallo, an bari a yi biki, amma an hana sallar juma'a. Me ake nufi? ko an ce ba musulunci ake taba ba mu muna kallon musulunci ake taba kalli yan uwan mu almajirai ne suka yi yan uwan mu almajirai ne suka zo ba yan Najeriya bane in an ce a kwashi almajiran jihar Katsina yan jihar Kano a maida su Kano yan Kano su dawo to me zai hana yan bodin na jihar Katsina su ma a kwashe su a maida su jihar Kano su su ma yan bodin na jihar Katsina su ma a ɗebo su a maido su in dai gaskiya ne Allah aka rufa in an ce almajirai sun cika bara sun cika kaza to ai dole su yi bara iyayen suna cikin talauci ba a wadata su ba su inda suka zo malamin da aka kawo mu ya karantar da su alkur'ani mafi yawa da akwai wadata gidajen su ba za a kawo su almajirai ba ni zai hana ba za a taimake su inda suke ba ba mun ce wai bara halal bace larura ce yanzu da yawa akwai gurare yanzu irin makarantunmu da ake kawo ɗalibai daga ko'ina za ka iske yaro abinda ya sa iyayensu suka ɗauko su suka kawo su yan ta'adda sun damu garin yau an kashe wancan gobe an kashe wancan in an zo ana faɗa yaro ɗan shekara goma zuwa sha biyar ne zai iya to dole ne iyayensu yanke shawarar bari su ɗaya ko su kawo su makaranta hankalinsu ya kwanta su kuma su je su kare kansu to yanzu an zo an ce a maida su kaga kenan an ce su ma a je a kashe su wannan shine adalci da gaskiya ake so ba cewa za a yi a kwashi almajirai a maida inda suke ba a'a malam almajiranka nawa gwamnati na da kuɗi almajiranka nawa almajirai na hamsin to za mu zo za mu yi masu rajista za mu ranka ba su abinci safe da rana da yamma malam kallo wani irin zalunci wanda ke da uwa da uba ya hita ya je makaranta an ba shi abinci wannan wanda bai da uwa da uba kuma yana bara an ce ba zai mutu mutuwa zai mutuwa zai duk inda yanzu ka zo ka samu malamin islamiyya ko na allo mai almajirai guda hamsin insha Allah ta'ala irin zaman mu na almajirai ka gina mai daki guda uku sun ishi wannan almajiran hamsin su rinka kwana su ba sai kai musu loka ba to ba sai kai musu wani wani abun nan ba in kai musu wannan ka zo ka gina bohol a gun su sha ruwa kuma duk wata kana kawo abincin da za su ci ba ma ka ba su shinkawa ɗan gwamnati ba ba su tuwon masara da na dawa su wa alallah ya falata wa kanin muminu ne ka ba su wannan ka gani amma sauran 'ya'yan 'yan najeriya da yake su boko suke daga nan ana ta kai masa abinci ana ta ɗiban kuɗinmu ana ba su to mu ba 'yan najeriya ba ne ba a kiyaye addininmu ba ba a kiyaye addininmu ba kuma wannan abun shine fa zai jawo cewa gobe fa in kun dawo mu zaɓe ko za ku sha mamaki dan wallahi gobe da wani wanda ya taɓa yin irin abin da na faɗa zai dawo wallahi za mu iya zaɓe shi mu kyale musulmi saboda musulmi bai damu da addinin mu ba an yi gwamnatin kajirai nan ƙasar ta gina makarantu na islamiyya ta ba mutane suna kwance ciki to wannan kuma sun kori almajira ba goma mu zaɓi kafirin batun da dai ba ƙalar lau ƙalar rasulullahi ba wallahi wallahi shugabanni su sani wannan layin da aka ɗauko na taɓa addini bala'i fara shiga akai bala'i fara shiga akai to yanzu da aka ɗabi ƴaƴan aka mai da su gidajen iyayensu me kuke koya musu a can mu namu da kuka ce mu kulla makarantun islami a gidan me za mu musu su tashi jahilai ɗan iska ko ku ce faɗa kuke da ta'addanci wannan shine faɗa da ta'addanci na taɓa ji wani azzalimi Allah ya saka mana yana cewa waje inda gaga ƴan iska da ƴan shaye-shaye ƴan sara zuka ƴan waye almajirai ne to mu kuma sai mu ce maka duk inda kaga gwamna mai hankali to yadda ya karatun addini duk inda kaga mai kuɗi mai hankali sai da ya makaranta allo ko islamiya amma abin da yasa kai kake wannan saboda baka sauka bane da ka zo ka qur'ani ba za ka yi wannan ba da haka mutuncin nan na addini wajibi ne musulmi su kula da shi wanda kuma ke neman ya taba addini ba mu faɗa da kai amma za mu gaya mu wanda ya fi ƙarhin ka kuma zai maganin ka wannan shine da haka wajibi ne shugabanni su ci gaba da kula da talakawansu duk inda shugaba yake da kaga wanda baka gani yau gobe kace yana ina ba gani wannan yau gobe yana ina sai na Umar Allah ya kara mishi yadda a lokacin halifancin shi saboda kula da haƙƙin mutane da ya ga bawa yana yawan zuwa masallaci sai ce wai wannan bawan nawaye ya ce nawa ne yace ku ce ina kiran wane ce bawan nan naka na kula da sallah sai da mun shi in yanta shi to mala sai zama ka ata da sallah bayi sun rinka cika masallaci sai na mu yace gomma mu yanta su su addini ɗaiɗi kuɗinsu mu ba su mu bada a ‘yan tasowa addini da mu basu haka nan kuma yanzu ba a ba mu abinci ba ba a ba mu sutura ba addinin da muke kuma ana neman a hana ana ɗauka hankalin mana wasa da hankalin mu mu intelligent ne mu ma da muka karanta qur'ani muna da kwakwalwa wayayya ta fita kuma dan da mu ke mulkin da kun sha mamaki kai yanzu wannan ƙasa a ce a ce maka shehu shehu salim ne shugaban ƙasa a ce shehu ɗaya rubuci shine minista mai kula da tsarin haƙoƙin ɗan adam a ɗauko shehunan malaman nan da kake jin cararsa a duniya a ce wane ministan kaza ne wane ministan kaza ne tana ta yanzu a wannan dambaros duk abin da za su yi wa za su maida shi ne farudu ilallahi wa rasuli mai ƙur'ani ya ce a yi kuma wallahi da malaman addini ke jagorancin ƙasar nan suna bin abin da Allah ya ce wallahi kafirai da kiristoci ma wallahi sai sun fi jin daɗi fiye da ku Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana Allah ka saka mana alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama am kana min al-ga'ibi law azibannahu kun karanta law azibannahu azaban shadida annabi Sulaiman alaihi salam ya ce to lalle ne zan azabtar da shi azaba mai tsanani tunda ya tafi ba umarni ko bai faɗi inda za shi ba aula azbahannahu ko kuma lallai ne ma zan yanka shi to nan gun audin nan malamai suka ce a'a ana nufin ɗaya cikin biyu zai ko dai in ya zo ba dalili mai ƙarfi to zai fiffige mai gashi ko kuma idan ya zo babu wani dalili kwata-kwata to zai kashe shi kawai a wasu malaman ko suka ce a'a za a yi mai hukunci biyu ne idan ya zo ba dalili to sai an fiffige shi kamar sai an tona mai asiri domin tsuntsun aka ya cire mai gashi an tona mai asiri sannan a kashe shi da haka wannan audin tana iya daukan ma'ana guda biyu aula ya ce ni bi sultanin mubin ko kuma sai dai in kuka gaban mai wannan ba sai dai in ya zo mana da wata hujja mabayyaniya wacce za ta zama amsassa to zan kyale shi fama kasa فما قص غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين kenan a ana nan bayan an gama magana sai annabi Sulaimanu alaihi salam fama kasa a kira'ar hausu ko a kira'ar wajen kun famu kusa in aka ce famu kusa ya zama na'ibul fa'il kenan famu kusa sai aka zauna kaga da annabi Suleiman da duk mutane baki ɗaya gidan kowa ya tsaya yana saurare ko a ko kuma fama kasa sai shi alhuda-huda ya zauna gaira ba'id ba wani lokaci mai nisa ba faƙala da alhuda-huda ya dawo aka gaya mai abinda annabi Suleiman alaihi salamu ya faɗa an ce alhuda-huda tun daga nesa maimakon ya taso ya saba duk in ya taso sai ya zo fada annabi Suleiman ya shi shawagi ya shawagi tukun ya koma nesa ya sauka in ya sauka tukun ya taho shi a ya zo da sauka nan kuma wani karatu ne ake koya ma ba haka jirgin sama ke yi ba idan jirgin sama ya zo fada da zai sauka ba sai ya kewaya ba ya kewaya tukun ya koma baya ya lalota kuma ya zo ya sauka to nan gun alkur'ani na gaya ma dan kaga jirgin sama na yin wannan to dabba muka koya mu wannan jirgin sama ya koya wannan abun ba maki alkur'ani to shi kenan alhuda huda da maimakon yayi wannan shawagin to yau ba lafiya zai yi saukar ba shiri ai aka jirgi ke ko in aka ce an samu matsala zai shawagi ai sulmiyowa kawai zai to yau alhuda huda ya sulmiyo kawai da aka da ya sulmiyo ya taho baki daya sai da ya kusa ga annabi Suleiman kawai sai ya jira sai ya ja fuka-fukan shi ƙasa ya je faɗi gaban annabi Suleiman alaihi salam yana so ka fa kala sai ce ma annabi Suleiman a hadatu bi malam ta hadi ranka ya dade na kewaye sani ne da abin da baka kewayo sani game da shi ba shine garin can nasaba wanda muka wanda muka wuto shi kai tambaya game da garin garin ne na tafi in je in leko maka asirin menene labarin garin ce waje ituka bi na baɗin yaƙin kuma na zo maka da labari tabbacin labari cikakken labari wanda lalle idan ka bibiyi labarin nan za ka ga abin haka yake babu wata matsala ita wannan saba an ce tana cikin ƙasan yaman ne kuma sai ya zama a suna da mutane wanda suke mallaka don an ce ita kawai a lokacin sai na bulkis dinnan tana da komanda kadai tana da komanda dubu goma sha biyu kowane komanda yana da rundunar mutum dubu ne a na da wajen mutum miliyan goma sha biyu sojoji kawai soja kadai miliyan sha biyu don an ce a dai zamuninnuka an yi zamuninnuka da yawa ba a samu mata mai kwamandodin sai da tana birkis ba a radiyallahu anha wa alayhi salam to lokacin namu zai ba mu shiga wani dogon karatu ko ko mun abin nan sha biyu dai muna yi mu kwana anan Allah akwai tambayoyi ko ina ganin mu kwana anan sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan magana sai na bulkis da kuma irin bayanan da shi alhuda-huda ya gano game da ita da haka ne shi kullum alkur'ani tarbiya yake koya mana in mun kula da karatu akwai tarbiyoyi da yawa da ya kamata mu ɗauka kaga ana yi ma shugabanni jan kunne game da kula da talakawansu su ma talaka ana masu jan kunne kaga yanzu alhuda-hudan nan da ya yi biyayya lokacin da zai tafi ya zo ya ce ma annabi suleiman zan tafi da allah za a tuhumai to kai ma muridi ko almajiri ko ɗalibi kai ma in za ka yi tafiya ka rinka sanar da jagoranka ka kawai ana makaranta sai fagab a daina ganinka wai ina wane ne a ga magana ai ya canza makaranta ya goma ko kaza malamin ka zai ji daɗi in zawiya kake an daina ganinka a zawiyar da kake ina ce ai ya koma gun shehuwa ne shehin ka zai ji daɗi duk abin da ɗalibi zai to ya rinka neman umarnin jagoran shi kada ka rinka yin abu da kada in kai kana iya ka tafi inda ka je din ya zama ba daɗi gwamnati inda ka bari kuma in zaka dawo ka ji kushi haka dai ana koyar da tarbiyya Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana alfarman manzo Allah Allah ya ba mu mafita Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya wayannan abubuwa na gaskiyarsu da na karyarsu duk Allah ya mana maganin su alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alazim akwai tambaya ne to matan ummahatu ne na mata suke cewa Assalamu alaikum.
na Fatan malam yana lafiya.
na'am Wai tambaya aka yi mata ita ma ce ta zai tambaya.
na'am Mace ce ta gama al'ada na'am bayan jini ya ɗauke ta ɗauki azumi na'am sai kuma da safe sai ta ga wani ruwa brown yana.
Na'am.
Yana azumi.
na'am to wannan ruwan da yake fitowa shine ma malaman suke ce ma alqasatul bayda mata suna ce mashi mawanki idan mace ta yi jini jininta ya dauke ta yi wanka ta dauki azumi to da safe kuma sai ta ga wannan ruwan kawai tsarki za ta yi damun mai iziya mana ce mana wal qasatul bayda hiya ablagu lil mu'tadin ko al-mutta da adni ako ko al-mutta da yace ganin wannan farar kasar shine ta kaiwa matuƙa ga wacce ta fara jini naka shi ba jini bane naka in ta ga wannan ruwan kawai sai ta tsarki azumin ta nana kuma ta ci gaba da sallar sa insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah Mace ce take tambaya ta ce idan misali yanzu ba ta da lafiya na'am sai kuma Allah ya kira ta.
Na.
Wannan wajen.
na'am Ya sauran azumi.
wanne ciki Wanda ta yi lokacin da ba ta da lafiya.
Eh.
Wannan.
to idan mace ce ba ta da lafiya misali tunda azumin ne kama bata samu damar yin ko ɗaya ba misali Na'am.
ko ko ta yi A ba ta yi ba.
to shi kenan to yanzu wannan azumin tun da ba ta da lafiya kuma gashi ta mutu ba a yanzu ba ta samu ikon rama ba kaga rashin lafiya ta hana ta to ai dama a cikin sharaɗin azumi sai akwai lafiya da haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da haka yanzu Allah ba zai tuhume ta ba ta yi azumi ba dan bai ba ta lafiyar da za ta yi ba hadisin da ke ɗaukar mutane cewa wanda man mata wa alayhi siyamu samu an walihu wanda ya mutu yana da az yana azumi waliyin shi mai azumi to shi ana nufin fa azumin da kai sakaci ne kana da lafiya ba karama ba misali kamar ita wannan matar sai a ce bara cikin ramadan ta yi jinin al'ada ana binta azumi ba ta rama ba to kuma ta yi ta sakaci ta yi ta sakaci har wannan ramalan din ya zo kuma ta fara azumin ta yi rashin lafiya ta mutu to wancan shine waliyarta za ta rama amma da a ce tun ba ran nan ba ta da lafiya har bana to ba azumin da za a rama mata insha Allah to wa alaikum salam a miƙa mai na'am eh sai eh mm mm a wannan azumin da ya azumin
na'am bayan ya gari ya ka da gaba azumin ba su eh dan kuma shi ko masu ko wani lafiya ta samu da hannun shi ma ba za a ƙarasa mai azumin ba saboda ai ba sakaci ya ki ba yana cikin biya ne Allah ya ɗauran shi iyakar waɗanda Allah ya ce zai yi kenan kuma ya yi su ya gama ba wata ba wata muskila na'am wa alaikum salam amin amin mata ne masu masu shirin ciki na'am azumi za ta kwana da ita na'am sai zan ko kusan duk lokacin da azumi ke zo ko tana ciki ko tana shayarwa eh sai azumi yana tara tara mata eh wasu malaman kuma suna ba da fahimta ko cewa wai ba ta iya rika ciyarwa da wani kuma take a to in dai mace tana da ciki duk lokacin da azumi zai zo in ma dai tana da ciki ko tana da goyo to gaskiya abin da dai aka sani shine ba magana ciyarwa ba ne magana abin da ke kanta ta lissafawa lokacin da ta haihu sai ta kanka gani ya za ta yi da shayarwa ya za ta yi da azumi kamar irin yanzu ma ai Allah ya kawo hanyoyi masu sauki ko sai ta dinga dan ta daina bashi mama ga abubuwan madarori nan da abubuwan da ake na talaka da na masu kuɗi ko sai da dinga shayar da dan da wannan ita kuma ta ciki ta rama azumin ta in ma ba wannan ba tana iya ɗauka dan ta bada haya wata ta shayar mata da shi ita kuma ta yi azumin ta da haka a ce ta ciyar kawai gaskiya ba shi ba insha Allah wallahu a'lam na'am amin da mace ce tana da na'am na haihuwa na ɗaya biyu.
na'am
Na- mace ce ke da ciki ta haihu yau ko gobe sai mijinta ya sake ta to yanzu aikin da ke kanta sai ta bari sai ta gama jinin haihuwa tukunna ta ci gaba da na idda amma da sa'a ta tun da ya niyyar sakin tana naƙuda ya ga ko rago ne zai mai wuya ko zai ce na sake ki to da ta haihu shi kenan sai ta aika ma tsohon saurayinta kawai da ke to kai ya hau saki to ya kin haihu na haihu to ran suna a ɗaura aure shi kenan insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah ya biya dukkan bukatun mu abubuwan da suka dame mu Allah ya mana maganin su albarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha